أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yawa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin Lahadi daren Litinin wanda ya yi daidai da 22 ga watan biyar na musulunci watan Jumada lil-ula hijira da shekara 1446 24 ga watan 11 na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar buba shanko a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mana kitabu tauhid littafin babban malami a sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai tarin albarka idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malam yana mana karatu a cikin babin faɗin Allah ta'ala da yake cewa hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir mun ji yadda sahabai suka fassara wannan aya da kuma irin ilmummukan da aka fitar ƙarƙashinta mun karanta har zuwa ƙarshen babi din a yau insha Allah za mu tashi sabon babi babu shafa'a shafi littafi na 34 wannan kuma shi ne darasinmu na 13 a cikin wannan littafi babu shafa'a shafi na 34 baliki cewa babi zai magana game da shafa'a a shafa'a za ta iya fassara ta da alfarma ko ceto ana ganewa ko ka ce alfarma ko ka ce ceto duk ana fassara kalmar da haka wa kaunin lahi azawajal faɗin allah ta'ala da yake faɗa cikin alƙur'ani yake cewa وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون سورة الأنعام آية من نمبر 51 الله تعالى yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi da shi shi alqur'ani kenan allazine yakhafuna ka gargadi waɗannan da suke jin tsoro suke tsoron Allah an yi husharu ila rabbihim suna jin tsoro a tayar da su zuwa ga ubangijinsu laysa lahum min dunihi wali ba su da wani masoyi majibincin al'amari koma bayan Allah wala shafi'a ba su da wani mai cetonsu ba su da wani wanda zai yi musu alfarma la'allahum yattaqun hakan ya sa su zan masu takawa ma'ana ku ji tsoron yinin alkiyama yinin da baka da wani masoyi majibincin al'amari idan ba Allah ba yinin da baka da mai ma alfarma ko mai sa a cici ka idan ba Allah ba saboda ka ji tsoron saba masa a duniya akwai ran da shi kadai yake da iko cikakke kamili ba wata alfarma ba kama kama game da me zaka tsinci kanka a ciki amma a nan duniya gidan alfarma ce gidan kamun kafa ne gidan waka sani wa ya san kai amma a lahira babu wannan babu wali babu shafi'a sai Allah shi kadai ba masoyi da zai zo ya saka farin ciki ya ɗebe ma damuwa ba masoyi da zai zo ya taya ka murna ko ya taya ka jaje wajen bacin rai ba masoyi da zai yi ma rana a lahira babu wannan sannan babu mai ceto babu mai alfarma kuma bayan Allah to hakan ya sa ku ji tsoron Allah ba hakan ya sa ku kaurace saban Allah ba hakan ya sa ku zaikewa umarnin Allah ba har in mun fahimci sakon wannan aya to yana nusar da mu kan cewa mu guji saban Allah musamman saban Allah da ya bayyana a fili wanda kana da iko da azamar barin sa ka bari shedan ya dinga yaudarar ka duniya ta dinga baka abin da ba haka bane har kuma sai ran da mutuwa ta cimma kai na dama na dama da ba ta yi amfani ba za mu tsaya a gaban Allah kowa daga shi sai halinsa sai aikinsa kowa iya nafsi nafsi nafsi ta kaina ta kaina nake to domin tsoron wannan yinin da za mu je ga Allah gaba ɗaya to ka guji saba masa ka kiyaye bayyana sabansa kuma ka dinga kokarin tuba daga abin da ya gabata wa qawluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa qul lillahi shafa'atu jami'a ka faɗa musu ash-shafa'atu jami'an lillah Allah ne ya mallaki dukkan ceto gaba ɗaya wannan lamun sun ce lamun tamliki Allah ne ya mallaki ceto da zai gudana a kiyama gaba ɗayansa ko da an ce wani da wani da su wani za su yi ceto to sai Allah ya ba su umarni kuma sai Allah ya ba su list irin mutanen da za su ceto su zamto sun samu rahama sun samu kubuta daga azabar Allah ana fahimta yasa nan Allah ya ce ceton ma gaba ɗaya shi ya mallake shi annabawa za su yi ceto alƙur'ani zai yi ceto wa'ansu surori a ƙwar'ani za su yi ceto wa'ansu daga cikin bayan Allah za su yi ceto amma ba wanda ya sai ceci wanda yake so sai wanda Allah ya ba shi dama sai wanda Allah ɗin ya ce ka ceci wane da wane da wane ana fahimta ya sa akwai wanda suka aka yaudare su da wannan akwai wanda a lahira wai za su cece su ma ba a sani ba za su su mogalin nasu Allah ma bai sani kuma irin wannan tatsuniyar wai a gidan addini ake da sunan musulunci ake wani zai zo da gari mai aljihu dubu saba'in ko wani aljihu zai su mogalar mutum dubu saba'in a cikin sai ya gudu ya kai aljanna ya dawo kuma wannan maganar fa a rubuce suke a da kuma sun yarda da haka yasa duk abin da waɗannan da suka ɗora su akan wani aƙira suka ce su yi musu wallahi suna musu duk abin da suka ce su yi ko su bari wallahi suna yi domin me kai kake me bukatar ka ta karshe ne wajen ka bar saban Allah kai abin da Allah yake so aljanna kake nema to su ma wadancan din sun ce za su ba su aljanna haka ne mana yasa kar kai mamaki irin da'a da suke musu kar kai mamaki irin biyayya da suke musu su har ga Allah sun yarda da irin abubuwan da suke faɗa musu za su ba su aljanna za su cece su in an ce lahiran masu ne masu faɗa aji da sauransu da sauransu to wannan babu shakka yaudara ce a cikin addini yaudara ce ba wani wanda ya sai motsa ya ce zai yi ceto a lahira sai wanda Allah ya bashi izini akwai ceto tabbas akwai ceto amma sai wanda Allah ya bashi izini sannan kuma aka ayyana masa wanda zai ceta sannan kuma je ceto an bai janna yasa Allah anan yace qul lillahi shafa'atu jami'a Allah ne ya mallaki ceto gaba ɗayansa surtu zuma aya mai namba ta 44 wa kauluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni ba wani wanda ba wani wanda ya isa ya ceto nan ga Allah sai ga wanda Allah ya ba izini ba wanda ya isa ya ceci wani a lahira sai Allah ya ba izini kuna fahimta shine ma'anar illa bi'izni sai Allah ya yi izini ya ce wane annabi wane to je ka cici kaza da kaza da kaza da kaza ga irin waɗanda za ka cita ka je ka cice su ƙur'ani zai ceto ga irin waɗanda zai ceta wa'ansu surorin a ƙur'ani za su ceto ga irin yanayin da za su ceta yasa abinda zai ƙara fito da wannan fili shi ne da yawa muna zuwa ko mun halarci irin biki da ake na price and give it din nan wanda ake a makarantu ai za a karrama wani babba in yaje gun za a ce to shi ne zai biyewa category kaza kyauta ana yayi yawa a lokacin da zai zo gun bai san zai ba da wannan kyauta kuma in an zo irin za za a yi tsaya a ce ga waɗanda zai bi kyautar shi wannan wanda aka ce ba su kyautar iya da iko ya ƙara wani ko yana da iko ya ce ban da wani ci ba shi da wannan damar to haka ce toki a lahira yadda ka san da ya ce wane wane zo ka ba wa 'yan aji kaza kyauta ko ga wanda suka yi fito suka yi hazaƙa ɓangare kaza kai ne za ka ba su kyauta bai isa ya ƙara ba bai isa ya rage ba to haka duk wanda zai ce tuwa kiyama haka Allah zai masa na baka dama ka jika ci wane da wane da wane da wane shikenan iyaka list din da aka bashi iya karewa shikenan ya dawo shine manzal ladhi yashfa'u indahu illa bihi ba wanda ya sai ceto a lahira nan ga Allah sai ga wanda Allah ya biya shi izini an fahimta kaga wadancan wanda ake yaudarar ina sa kai wannan nasosin na wannan aya su masu faɗa musu sun sani ba yaudara ce da kuma neman wani abin duniya a wasu kawai da kuma neman halaka amma duk wanda yake mu'amala da ƙur'ani ya san irin wannan ayoyi suna nan da yawa ƙur'ani ceto tabbas da akwai amma ba wanda ya isa ya ceto da raɗin kansa babu wanda ya isa ya ishe mu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya sauka masa da ayar da Allah yake cewa wa anzir ashiratakal aqrabi ka fara jan kunne da gargaɗi ga ‘yan uwanka makusanta ka fara faɗa musu Allah ka fara nusar da su su guji bautar gumaka da shirka manzan Allah ya dinga kiran ƙabilun ƙwarai shawa ne banu kaza banu kaza ya dinga kiransu ya sanar da su saƙon Allah da ya aiko zuwa gare su da ƙarshe kirayuwa ne ciyawa ne inni la'uguni an kami lallahi shaya idan an je lahira wallahi bai isa na wadatar da kai komai gun Allah ya kirayi Abbas ya faɗa masa ya kirayi Safiya gwaggwansa ya faɗa mata ya kirayi Fatima yarsa yace ya Fatima bintu Muhammad yace silini ma shi ita min mali duk abin da yake so ki tambaye ni a dukiyata zan baki amma inni la uguni anki min Allah shay'a idan an je lahira ban isa ya wadatar da ke komai da gun Allah to kun ga tunda manzon Allah yayi wa waɗannan manyan bayin Allah wannan to wane ne isa kuma ya bugi kirci a duniya ya ce zai cece ga lahira babu shi in ma ya faɗa ma ƙarya yake yaudarar da yake shi ma ta kansa yake shi ma bai isa ba sai abin da aka yi da shi ana fahimta to wannan shi ne abin da Allah ta'ala yake cewa man dallazi yashfa'u indahu illa bi ayan gaba Allah ta'ala yake cewa wa kam min malakin السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة النجم آية من نمبر 26 Allah ke cewa kam kam suka ce lil adad dewa dewa dewa min malak daga cikin mala'iku fi samawat mala'ikun da suke cikin sammai la tuguni shafa'atuhum shay'a cetonsu ba zai wadatar da komai ba ceton da mala'iku zai su yi ba wanda zai wadatar ba wanda zai amfana illa min bari an ya zan Allah sai bayan da Allah ya ba su izini mala'iku za su yi ceto amma su ma sai Allah ya ba su izini liman ya sha'u ya ba su izini ga wanda ya so a ceta wayar ba kuma Allah ya yarda da wanda za a ceta ɗin amin janna mala'iku za su yi ceto kamar yadda wannan ayat ta faɗa amma kai da ni da sauran al'umma ba wanda ya san waye sai amfana da ceton mala'ika ba wanda ya sani sai an je lahirar a lahirar ma Allah ya ce illa min ba'adi an yi azan Allah sai bayan Allah ya ba su izini min ba'adi an yi azan Allah liman ya sha'u kuma izinin sai ga wanda Allah yake so ba wanda yake so ba wanda kake so ba ba wanda mala'ika yake so ba a sai wanda Allah yake so sannan wa yarda sai wanda Allah kuma ya so a cece shi sannan kuma sai mala'ikan ceton sai amfani shi kuna fahimta Allah ta'ala yake cewa a quludu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharra fis samawati wala fil ardi وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن عزن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير سورة سبع الله يكتوى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل كتير سورة ud'u ku kirawo allazina za'amtum min dunillah wanda kuke rayawa a zukatanku kuna ba su matsayi irin na Allah ai kun ce lata Allah ne kun ce uzama Allah ne kun ce manata ma Allah ne duk kun kirkiri wa'ansu abubuwa kuna ba su matsayin Allah da rayawa irin rayawarku a zuciya to sai Allah ya ce a faɗa muku ƙara ji da sani la yamlikuna misqala zarra duk wanda muka bashi matsayin Allah ko a jiya ko a yau ko a gobe to Allah ya ce bai mallaki daidai kwayan zarra a duniya ba a ce mallakin sa ne bai mallaka ba yasa duk abin da gani Allah ya baka to Allah aure baka aure baka akwai ran da zaka bar shi ko kuma akwai ran da zai barka ana fahimta yasa ma hatta dukiya da yake kwadaitarwa a ciyar a taimaki talakawa bayan Allah sai ke cewa an fi kumin maji alakun mustakalafi da fi ku ciyar daga abin da na ɗora ku a matsayin kalifofi a kansa tun da da yau in kai ne alhaji wani mai kuɗi ka ɗau shekara ɗari baya ba kai mene mai wani kuɗi ko kai ne ba kai bane duk wanda za a ce masa wane ya amsa domin iya da kuɗi a yau a duniyar yau to shekara ɗari baya ba shi ba ne ba kudu ba ma shi ma bai zo da ba ana ganewa kudin kuma iya nan Allah ya san inda yake da kuma ya nufin ba ka ɗin sai ya sa maka asbab ya sa maka sabuba wani kasuwanci wani harkar noma wani harkar kiwo wani kaza wani ta halal wani ta haram sai kudin ya taru kuma ba wai sai da Allah zai ma kudin zai kirkiro kudin naka ne a'a dama can yana duniya iya inda Allah ya so yake saboda kai yanzu ya so kuma ya tattara ya baka shi ya karbo abun wannan ya kwato abun wannan ya karbo abun wannan wannan ya mutu an gada wannan yayi asara kai ka samu riba wannan ya fada can duk sai a tattaro kuma sai Allah ya tara maka shine Allah ke cewa mustaqlafina fi kalifofi Allah ya sa ku a duke da ba ta ku bace yasa nan Allah yake cewa la yamliku na misqala zarra duk wani wanda za a bashi matsayin Allah a jiya ko a yau to Allah ya ce a faɗa masa bai mallaki daidai kwaya zarra ba bai mallaki daidai kwaya zarra bai mallaka ana fahimta in dai mallaka ce wallahi bai mallaka ba ɗan adam fa domin rauninka rauninmu a matsayinmu na mutane duk aiga mu a nan a zaune a galibiyarmu duk magidanta ne yanzu nan muna zaune a masallacin nan yanzu muna karatu recently yanzu nan da cikinmu nan ba wanda ya san me ake a gidansa kwakwai wanda ya sani a yanzu dai haliyar me ake a gidanka a yanzu wallahi ba ka sani ba kaga ya rauni ya kai rauni ko kuma duk da kusancinka da gida a yanzu ka san me yake faruwa ciki kuma wani abin da zai ƙara baka tausayi ya ƙara ma imani da sakankancewa da Allah duk ga nan wani iya da burin zai yi kaza wani ya sa target din kaza a gabansa wani ya ce zai yi kaza wani na alkhairi wani na shari wani na san duniya duk dai amma ba wanda ya san me zai faru gobe waye san duk duniya wallahi tallahi ba wanda ya san mai gubiliti da za ta haifar ba wanda ya sani ba wanda ya sani sanin haka iya ga Allah to me za ka dami kanka da wannan duniya wanda tafiyar da kake da baya kake tafiya ka san tafiya da baya da baya to ɗan adam haka yake rayuwa a duniya idan na ma misali za ka gani yanzu na ma misalin baka san me yake bai zai faru ko ba gobe a bayan mutaki ko a gaban mutaki a gaba take amma za ka iya ba da labarin jiya tana ijiye tana ina tana baya za ka iya ba da labarin shekaran jiya satin da ya wuce bara bariya za ka iya ba da labari ka ga da idan ka baya ke kallo kenan amma gaban ka a makance kake kuma gaban ita ce mai haɗari gaban ita ce mai haɗari kuma baka san inda za ka taka ba yasa ka yadda da Allah ka sallama masa ka bi dokokinsa ka hannu daga cikin abin da ya hane ka wannan shine zaman lafiyarka da Allah amma in ba haka kai ba wallahi baka isa kai labari ba duk abin da kake takama da shi a yau to cikin sakan ɗaya Allah iya iya raba ka da shi ko ba yadda za ka yi dama can ba naka bari kai hattaran da ke jikinka ma aro Allah ya baka domin rauninka da ɗan adam wannan ran da Allah ya baka aro ya sa masa daddin da in ya zo ya ƙare amma baka sani ba ni ma ban sani ba kuma duk kimiyyar duniya ba a yi sa hafko cewa yi garan ka yau hiri kare ba ko akwai to kaga wannan duk Allah iya gwada mana rauni rauni irin na adam amma kuma yafi kowa fitina yafi kowa fitina da yi wa Allah fito na fito yayi wa Allah kishiya ya ɗau haƙƙin Allah ya biya wa wani ya kwaci haƙƙin Allah ya biya wa wani ana fahimta to Allah ya ce duk wani wanda kuke rayawa Allah ne ko kuke bashi matsayi irin na Allah to Allah ya ce a faɗa muku la yamliku na misqala zarra wallahi bai mallaki daidai ƙwayan zarra ba a ce mallakarsa ce shi ya kirkir abin shi ya mallaka wallahi bai zo babu shi fis samawati wala fil ard a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai ba shi da mallaka duk abin da yake ka akwai Allah ne ba shi aro Allah ya ce wa malahum fihi ma min shirk kai ba masu mallaka ba Allah bai haɗin gwiwa da su wajen halittarsa mai da ƙasai ba ba a nemi shawararsu ba Allah bai nemi taimakonsu ba ba su halicci komai ba ba su da komai sannan kuma ba a ma yi shawara da su ba domin rauninsu da gazawarsu ana fahimta wa ma lahum fihi ma min shirk wa ma lahu minhum min zahir Allah ce ba wanda kuma nake neman taimakonsa a cikinsu ba wanda nake bukatar goyon bayansa na zanyi halitta yace su wani ku taimake ni ina neman shawararku ba wanda isa da Allah iya nuna mana gajiyawa da raunin dan adam a gunsa sai Allah kuma ya ce wala tanfa'u shafa'atu inda ceto ba za ta amfani kowa ba a gun Allah din illa liman asinala sai ga wanda Allah ya yi izini wa cikin shi kun ga wani Allah iya ta maimaita wannan kalma domin ya san mayaudaran za su za su yaudare ku da sunan za su cece ku za su tsallakar da ku za su ba ku aljanna to sai Allah yake maimaita wannan illa min ba'di an ya zana Allah illa liman asinala man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni Allah yake ta maimaita wannan da kansa domin magana ta shiga kwakwalwanka ta zauna karka yadda a yaudare ka illa liman azinala sai ga wanda Allah ya yi izini wa a cece shi din shi ne ceto zai amfani shi a lahira suratu saba'i aya mai namba ta 22-23 ƙala abul abbas malici abul abbas ya ce nafallahu amma siyahu nafallahu amma siyahu amma siyahu kullama ya ta'allaqu bihil mushrikun Allah ta'ala nafa ya kore amma siwahu game da abin da ba shi ba duk abin da ba Allah ba shi ne siwahu din Allah ya kore duk wata kishiya da za a yi masa kullama ya ta'allaka bihi al-mushrikun dukkan abin da mushrikai suke allakawa Allah ya hada Allah da shi to Allah ta ne ya kore shi tunda ya kalubalinci su ya ce ko daidai kwayar zarra ba su da ikon mallaka la yamlikuna mithqala zarra malici Allah ya kore dukkan wata kishiya waɗanda musirke suke wa Allah ita wani kishiya ne malike cewa a fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qismun min Allah ya kore wa wani sa ce iya da mallakar wani abu mallaka ta hakika a duniya Allah ya kore wa kowa wannan mallaka ta hakika Allah ne yake da ita ya sama ya ce inna na harun na risul arda wa man alaiha Allah ya ce ƙarshe dai mu ne za mu gaje ƙasar duka da abin da ke kanta duk abin da ka sani a yau da abin da za a yi gobe cikin abin da Allah ya sani to wallahi sai an mutu an bar shi a wannan doron duniyar Allah zai mallake shi gaba ɗaya yanda muka zo duniyar nan ba komai a hannunmu to haka za mu bar ta ba komai a hannunmu ana fahimta yanda kake ganin a haifi jariri ne ya zo duniya ko zare babu a jikinsa haka tinkinsa zai zo ba komai to wallahi kowa daga cikin mu haka zai koma ga Allah ba komai a hannun shi shine Allah ce kama bada'akum ta'udun kamar yadda muka kage halitta ko kwaro duniya to haka za ku koma zuwa gare ni ba komai ba abin da za ku ne da shi sai dai umarnin da Allah ya muku da da'ar ku da aikin lalau amma zancen wata duniya ko mallakar wani baka tafi da ilayira babu wannan to kaga hakan ya ƙara nuna kan cewa kar ka ɓata lokacin ka wannan rayuwa musamman game da neman duniya ta kowane hali ka yi ƙoƙarin neman shiri da Allah ko ka tara ko baka tara ba tafiya za ka yi tafiyar ka tafi kuma ka duba da yanzu yanda duniyar nan take da abin mamaki ba mai kuɗin da duk kuɗinsa don ya mutu yau za a ce za a canja masa tsarin yadda ake binne mutane inda musulmi ne babu shi kowaye inda ya faɗi ya mutu nan yadda za a yi wa talakan da ba shi da ko kobo wala irin za a yi masa ba abin da za a bambanta a tona rami a tona rami a samo likafani a samo likafani a sa masa a sa masa a sa shi a gaba mai sallah a sa shi a gaba mai sallah a raka shi a ji abin ne a ji abin ne duk shi kenan ba wani bambanci ba wani bambanci kuma duk abin da ka sani in dai kai ne ka mallake shi a wannan gidan to karamin misali da za ka ƙara fahimta yanzu a ce kana da hannun jari kana da ma'aikata kana da kaza kana da kaza yanda wani ya je kasuwar ka yi siyayya ya tafi ko ya je wanda kake da kadara da kawaye ka ɗauki ko dago ya ma aiki ya tafi ya bargo tun da ba nasa ba da aiki wallahi tallahi kai ma haka wata ran zaka bar shi kuna fahimta duk abin da yau naka ne ka mallaka ka tara ka girki ka taskance yanda ka san wani yazo ya ce a bashi abu kaza ya siya ya tabi to kai ma wata ran haka zaka bar shi tabi ka tabi ka bashi ba abin da zaka tabi da shi ka bare ka ba shi saboda ka tsaya kai wa Allah da'a ka bi Allah ka yi wa manzon Allah da'a sannan ka dinga kokarin zaman lafiya da mutane kana kyautata musu kana ƙarawa kanka lada to in ka mutu kai mutuwar alkhairi amma karka yadda ka bata lokaci a wannan gidan da kowa ma zai tafi barci sai Allah ta'ala yake cewa ko kuma yake cewa ba abin da suka mallaka Allah ya kore musu mallaka ko kuma Allah ya kore musu ayi tarayya da su ma mallaki wani abu aw yakuna aunan lillah ko kuma Allah ya kore ma ce suna taimakon Allah wai a lokacin da Allah zai shadace samai da kasai ko za su dafa masa Allah duk ya kore wannan ba su yi saba walam ya baka illa shafa'a ba abin da ya ragu sai ceto wanda Allah ne kuma yake da ikon ya ce wani ceci wani a fa'aina ko kuma fa bayyana annaha la tanfa illa liman adina lah sai Allah ya bayani karra da kansa cewa ba wanda ceto za ta amfanar sai wanda ubangiji ya ba da izini a cece shi ai ar-rabb illa liman azina lahur rabbu sai wanda ubangiji ya bada izini a cece to gine cece zai masa amfani kama kala kamar yadda ubangiji yake fada wala yashfa'una illa liman irtada ba wanda ba wanda za a ceta sai wanda shi Allah ya yarda da shi sai wanda muka yarda sannan za mu bada dama a je a cece shi jalla waɗanda muka yarda muka amince da sanin mu inji Allah to su ne za su amfani da shi ta gobar kiyama malike cewa fa hadhihi shafa'a ita wannan ceto din allati yazunnu al-mushrikuna munta muntafiya wanda mushrike suke zan cewa a koreren abu ne kamar ma ba shi din ma yawmal qiyama a ranar al-qiyama kama nafaha al-qur'an kamar yadda a wata sigar ƙur'ani ma ya kore ya bar wa Allah ita shi kaɗai wa aka baran nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari annahu ya ati fa yasjudu li rabbih wa yahmadu malin ya yi kutun yayi na wani hadisi amma farkon hadisi shine idan aka tada alkiyama Allah ta'ala zai tara mutane a guda qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe duka a wani yini wanda Allah ya alƙawarantar za a yi wannan taro shine yinin alƙiyama idan kowa ya fito da kabarinsa yau mai ya karu juna min al'ajidasi sira'an annahum ila nusbin yufidun mutane suna fitowa da kaburbura za a taru to idan kowa Allah ya kammala tara ma abu daya sai Allah kuma yi shiru ba wanda za a ce kuma duka al'umma suna tsaye wahala ta yi wahala musamman ga ma'abuta zunubi daga nan sai Allah ta'ala ya jefa fikirarsa ya yi ilhamarsa ga wa'ansu daga cikin malamai ana fahimta a fagen alkiyama har a fagen alkiyama ma waɗannan malaman na addini wanda za su taimake ka malaman na Allah zai cimsa masa a zuciyarsu cewa mu je mu samu annabi adam wani mu ce adamu kai ne farkon abin da Allah wanda Allah ya halitta bayan kasa ka je ka roki Allah a tsaida a yi hisabi mana kowa ya san matsayinsa malamai suka je suka samu annabi adamu alaihi salam annabi adamu ya ce ai ni na yi wa Allah ne Allah ya hana ni cuta bishiya a gidan aljanna kuma na ci ya ce wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin Allah ce kar ku kusanci wannan bishiyar da ni da da miji da matata ji Allah amma shi dan yayin da dai muka ji muka ci yasa ina tsoron na je gaban Allah wannan laifin nake tuna ba ki san je gaban Allah domin Allah ya yi fishin da bai taba yi ba amma ku tafi ga Nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya tura yayi wa'azi al'umma a dunguma ta biyo annabi Nuhu alaihi salam a ce ya Nuhu manzo neman alfarma ka je ka roki Allah ayi hisabi a tsaye da mizani da kayan awo a sallami kowa ya tafi da take a sami annabi nuhu ya ce wallahi ma bai isa ba ya je gaban Allah ayi wallahi bai isa ba domin Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba kuma nuhu ya ce ni ina jin tsoron Allah domin na taɓa yin addu'a duniya ta hana gaba ɗaya na yi addu'a Allah ya karo dufa na ya halaka duniya wanda yake ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da ya kuma Allah ya karbi addu'a ta sai da aka yi ruwan tufa ne halaka duniya duka da ni da wanda suka yi imani da ni kadai muka tsira a duniya ina jin tsoro kada na je gaban Allah kuma Allah ya yi fushi da addu'a da ni ban isa na je ba amma ku je ku samu annabi Ibrahim alayhi duk fa wannan kafin akai dan wuta wuta kafin akai dan aljanna aljanna za a yi wannan a samu annabi Ibrahim alayhi salam a ce ya Ibrahim kai ne kalilin rahman kai ne wanda Allah ya ce kai ne kalilinsa badaɗinsa masoyinsa kai mana alfarma mana ka je ga Allah a tsayar da hisabi mana ɗan wuta ya san ɗan wuta ɗan aljanna mai san aljanna ne annabi ibrahim alaihi salam ya ce wallahi ba ban san je gaban Allah ba domin Allah ya yi fishin da bai taɓa yi ba ina tsoro na je wa Allah kuma ni ina da wa'ansu laifuka guda uku da nake tsoron kada Allah ya kama da su na farko na taho da iyalina da kan'an can kasar palestine a yanzu zan taho inda saudiya take a yanzu akwai wani azalimin sarki in ya ga mutum da mace iya tarewa idan idan aka tambaye mutum ya ce matarsa ne sarki ya kwace ta amma idan ya ce 'yar uwarsa ce sai sarki ya bar masa wasu annabi ibrahim ya ce mata ta ce amma da aka zo ka tambaye ni sai da ce yar uwa ta ce sai aka bar muka dani to ina jin tsoron wannan kar Allah ya kama ni wannan abu na biyu akwai lokacin da aka ce mu fito mu tafi bautar gumaka ina yaro karami sai ni ce ban da lafiya fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim yace ban da lafiya kuma lafiya ta karau to ina tsoron kar Allah ya kama ni wannan abu na uku a sun tara gumaka ga babban gunki ga ƙananan gumaka wata ransa na suɗaɗo na lallaɓo na sassare gumaka duka na gididdibe su he ɗau gatari gatarin da na sare gumaka sai na ratayawa babban da aka zo aka tambaye ni waye aikata wannan sai ya ce fas'alu kabiruhu ku tambayi babban su mana ai gashi nan ba maki bata mai riske ga yana yara ta gatari a yanzu ne su sare su ya ce wannan laifi guda uku da ne ina tsoron kar Allah ya kama na gansu ina jin tsoron na je gaban Allah ba zan iya zuwa ba amma ku ji ku samu annabi Musa alaihi salam shine kalimullah wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yayi magana da annabi Musa magana a ji ya samu annabi Musa alaihi salam a ce ya Musa ka je ka roƙa mana ubangijinka ya tsayar da hisabi a tsayar da ma'aunin aun aiki a auna mutane aiki dan wuta ya san dan wuta ne dan aljanna ma ya san dan aljanna ne annabi musa shi ma ya ce wallahi ban isa je samu allah yau ba domin allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba kuma ni ina da wani laifi da nake jin tsoron allah zai iya kama na kansa annabi musa ya ce na taɓa kisan kai na kuskure kuma allah tun a duniya ya ce ya yi masa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim allah nayi na dan ture wani mutumin fir'auna da niyyar kare zalunci sahabina amma kuma hakan ya zo da ajali ya faɗi ya mutu Allah wannan na zalunci kenan ka yafe ni Allah ce na yafe maka ana ganewa amma duk da haka iya sauran yaje gaban Allah amma ga annabi Isa guje ku same shi shine ruhullah shine Allah ya halice shi ba uba da kun fe kun a samu annabi Isa shi ma ya maimaita cewa Allah bai isa je samu Allah ba Allah yayi fushin da bai taba yi ba kuma shi ana bauta masa ma shi ya fi kowa laifi ba shi ba Allah aka bai da shi ma ana masa bauta saboda ya zai je samu Allah tsoron Allah yake amma ku je ku samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ga annabi Muhammad su ce ana laha ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne wannan kujera ta ce ana fahimta sai mazan Allah ya ce fade yi wa Allah sujada to shine karatun za a jona shi ana ana fahimta duk wannan abin da na faɗa ya kamata a ce ya gawo shi ana amma biya yanki da yake tabbitaccen littafi ne baya cikin mudawwala ba manyan littafi bane ba sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti ka gani ko yaje ga Allah fa yasjudu li rabbih sujada iya zuwa gaban zatin Allah ya fadi sujada wa ya hamadu ya gode wa Allah la yabda bi shafa'a bai fara cewa Allah na zo neman alfarmar ceto ba a awwalan bai fara wannan da farko ba sun mai yuqalu lahu manzon Allah kuma yake cewa irin yabon da zan yi wa Allah a wannan sujjada da zan yi a ranar alkiyama irin abin da zan faɗa wa Allah wallahi yanzu ba manzon su ba sai a lokacin Allah zai kimsa min abin da zan faɗa masa na kirari da girmamawa amma yanzu ba sai ba manzon Allah ya kewa Allah kirari ya girmama shi Allah sai ce musa irfa ra'sak ya Muhammad daga kanka dago daga sujada wa qul yusma ka faɗa duk abin da zaka faɗa muna jin kai ji Allah wasal tuda ka roki duk abin da kake so zamu baka wa shafi'tu shaffa ka nemi kowace irin alfarma kowanne ce so zamu baka annabi dan gatan Allah yasa Allah ke cewa la sawfa yutika rabbuka fatarda Ubangijinka ya yi alkawarin baka baka baka baka har sai ka ce ka gamsu. Ana fahimta? Saboda ka annabi Muhammadu shi ne mai wannan matsayi. Allah ya ce ka faɗi duk abin da za ka faɗa muna sauran ka muna ji. Sannan ka roƙa duk abin da kake so ka roƙi mu za mu baka. Sannan ka nemi dukkan alfarmar da kake so a yi ma za a ba. Sai Allah manzo Allah ya ce to Allah a yi hisabi a tsira hisabi. daga nan Allah ta'ala zai sa a tsai kawo mizanin da za a wani mutane ya kansu wanda za ulma wazin da kista da yawon kiyamati fala tuzulamu nafsun shay'a a kawo kayan au da kowa za a kawo ladansa da zunubi sa auna a ga ina da ya fi yawa kuma wata hikima ta Allah hisi keri na lahira da za a gwada aiki aikin da ya fi yawa shi ne zai sama wanda kuma kaɗan ne shi ne zai kasa saɓanin su ke da duniya na duniya wanda ya yi nauyi shi ne zai ƙasa ko wanda aka da ja kuma ya yi sama a lahira kuma wanda ya yi nauyin yini zai sama a kawo auna wa mutane ayyukansu ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk abin da kai daidai kwayan zarra in dai na alkhairi ne ko ka manta to Allah bai manta ba sai an kawo ma shi a ranar lahira a nuna maka yanka in ma na shari ne kai ko kai rahin sa Allah bai yafe ba baka tuba ba to sai Allah ya zo ma da shi a kiyama an nuna ma shi bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah duk inda kake Allah ya sa masu kiwurci suna biye da kai an gane ko wa inna alaikum alhafizi kiraman katibi dukkan ku Allah ya ce kuna da makiyaya akwai masu kiwon ku duk inda kake ka tafi ka bar garin ku ka bar kasar ku ka hau jirgin sama ka bar unguwar ku ka kulle can ka toce can ka yi ina ne to waɗannan masu kiyayewa suna ganin ka kuma suna nan suna rubuta duk abin da ka yi ba shari ba kage ba ƙari iya abin da ka yi iya nan za su rubuta ana fahimtar wannan yasa duk wanda yake fahimtar irin wannan karatu to zai gane ƙarfin ikon Allah da tauhidin sama to zai hana heji ya buye ci zai saba Allah in kuma da yayi ya tube ya nemi gafara Allah ya yi amma yanda zahiri take to baɗini ma haka take abin Allah ya alamu sirra wa akfa an gane ko ya alamu sirra wa akfa Allah ya san sirru abinda kuka koyi kuka yi mutum biyu mutum haka su koyi su wani abu shine sirru ai akfa min sirri shi da abin da dan adam ya koyi a zuciyarsa ba wanda ya sani to Allah ya sa abu abinda zai baku mamaki ya ƙara nuna mana girman Allah annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya aika shi ga Fir'aun Fir'aun ya ce a zo a yi yar kure tunda kai ka ce kana da mu'jiza ai mu ba mu yadda mu'jiza ba ce tsafi ne sihiri ne za mu zo ma da matsafa zo su kure ka ana Fir'aun ya gayyace matsafan duniya aka tace aka tace aka tace aka fadda ƙwararrun matsafa za su buga da annabi Musa alaihi salam da suka zo aka sa rana aka taru da suka zo sai suka ce annabi musa shi zai fara ajiye nasa ko za su ba ko za su fara ajiyewa malamai suka ce wannan girmamawa da suka yi wa annabi musa al'umma antum mulkun kaga duk wanda za ku yi abu da shi na gasa ka bashi ka bashi zabi ai ka girmama shi to an ce girmamawa da suka yi wa annabi musa sai Allah ya sanya musu imani a zuciyarsu shi ne sinadiyar da ƙarshe suka yi wa fir'auna tawaye suka musulunta ana fahimta inda nake so mu je shi ne da suka zubar da kayan tsafinsu annabi musa ya ga kayan tsafinsu kala kala kala sai zuciyarsa ta ɗan tsorata a zuci ne ba amma sai da allah ya bamu labari ya ce fa'awu jasa fi nafsi ya kifata musa shi ne fa'ad marafi nafsi annabi musa sai ya ɓoye wani ɗan tsoro a zuciyarsa kaga a zuciya ne ba bai fito ba na kusa da annabi musa annabi haruna bai san annabi musa ya ɗan samu tsoro a zuciyarsa ba amma Allah ya sani kaga duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah yadda za ka bayyana ran da ya ka ɓuya duk ɗaya ne agun Allah ba abin da zai gagari Allah subhanahu wataala ana fahimta to shine Allah zai sha manzon Allah yayi wannan muna jinka duk abin da zaka faɗa sannan ka roki duk abin da kake so zamu baka sannan nemi alfarma duk abin da kake so zamu baka Allah ya sa muna cikin alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu cikin cetonsa ya Allah ka sanya mu cikin wanda Allah wanda manzon Allah zai nema musu alfarma a gun Allah ranar kiyama Allah ka sa muna karkashin cetonsa ya rabbal alamin وقال أبو هريرة مالتي أبو هريرة رضي الله عنه يجي من إياتم بما زن الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة yace manzon Allah waye cikin mutane zai rabauta da citon ka rana da kiyama Abu Hurairah radiyallahu anhu ya tambaye manzon Allah wannan duk cikin mutane waye zai fi rabauta wane ne sahun gaba-gaba wajen samun ceton kara na da kiyama ko ga wannan tambaya ce mai muhimmanci ai ko ba gaskiya ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as'adun nas bi shafa'ati yawmal qiyama cikin mutane wanda zai fara bauta da ceto na a ranar alkiyama man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah khalisan min qalbi ya faɗe ta da ikilasi a cikin zuciyarsa ya faɗe ta dan Allah dan girman Allah ya kiyaye duk abin da ta dora shi aka ya bar duk abin da ta hana shi to wannan shine gaba gaba wajen samun ceto na hijima za Allah ranar da kaga wannan iya nuna karara tauhidi da ikilasi yin abu don Allah da kaɗaita Allah da ɗayanta shi. To mutanen tauhidi su ne farkon samun ceton manzan Allah gobe da An bai jana? Man ƙala la'ilaha illallah khalisan min kalbe, wanda ya faɗi kalmar don Allah tun daga zuciyarsa don Allah ya faɗe ta. Kuma iya aiki da ita don Allah, iya hannuwa da abin da ta hana don Allah. To shi ne farkon samun ceto na kiyama ji mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam fatirka shafa'a mali ce kun ga wannan ceton wannan ceton da ake magana a kansa shi ne ma'ana watilka shafa'atu wannan ceton in ji mala a li'ahalil ikilas wannan ceton iya ga mutane masu ikilasi masu tauhidi su ne farkon samun wannan ceton a lahira shi ne li'alil ikhlas su ne farkon samu ko kuma su ne wanda za su fara rabauta da shi bi izinillah su ma kuma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wala yaku liman ashraka billah ceton da zai faru a ranar alkiyama ba zai kasance ga wanda ya shirka ga Allah ba dukkan mushriki babba da karami inda ya mutu bai tuba ba to ba shi ba rabon ceto a gobe kiyama ba wanda zai ceci mushirki a gobe kiyama babu shi ana fahimta yasa shirka ita ce gingime man laifin da yafi kowane laifi muni a ce musulmi ya aikata shi hatta ceto da ake ceton masu zunubi masu laifi a musu alfarma to wanda ya mutu da zunubin shirka shi kan baya cikin wannan laifin alfarmar da za a bayar a kiyama a ciciwa na a ciciwa na to banda mushiriki ana ganewa ko shine ba za ta amfani mushiriki ba wala ta kunu liman ashraka billah ceton da Allah zai sa a kiyama to ba za ta amfani mushiriki ba ba za ta kasance ga masu shirka wa haqiqatuhu yanda ceton zai kasance anna Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah mai girma da buwaya huwa allazi yatafaddal ala ahalil ikhlas a mala yace a Allah ta'ala shine zai yi farara ga mutanen ikhlasi masu tauhidi yatafaddalu ala ahalil ikhlas yayi faralarsa ga masu tauhidi masu ikhlasi fayaghfiru lahu Allah ta'ala ya musu gafara biwasitati du'a'i man azina lahu an yashfa' wasila da tsanin irin addu'ar da suka yi da kuma izini ga Allah ga wanda ya ba da dama ya cece su. liyukrimahu shi wanda ya ceton kamar karamci Allah ya bashi Allah ya karrama shi ya bashi aiki zai ceci wani da wani da wani wa yanalul makamul mahmud kuma shi wanda aka ce dadin sai ya yi sa'a ya samu wani matsayi abin godiya ga Allah da iya cikin azaba ko iya cikin wuta sai a fito da ya samu rahama ya samu duka ya samu aljanna fashafa'atu mala yace ita ceto allati nafaha alquran ceton da qur'ani ya kore ta yace babu ita ba za ta yiwu ba ana ganewa allati nafaha alquran ma kana fiha shirku ceto ga yan shirka to irin ta qur'ani ya kore in ƙur'ani ce ba ceto ba za a yi ceto ba ba wanda za a ci da to irin waɗannan masu laifi kamar mushrikai to sai ne Allah ke kore ceto a kansu abu ba da kiyama ana fahimtar wannan duk wanda ya mutu zama mai shirka bai tuba to ba shi ba samun rabanci tuwa kiyama wali haza asbata shafa'a bi izni saboda haka sai Allah ya tabbatar da kuma za a yi ceto da izininsa fi mawadi a gurabe da yawa cikin alqur'ani wa qad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad yayi bayani cewa annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas tauhiya ceto da alfarma da za a ma a fito da kai daga azabin Allah a kai ka zuwa ga rahamar Allah to za ta kasance ne kadai ga masu tauhidi za ta kasance ne kadai ga masu ikhlasi masu yi da nama so kadai ceto zai amfana a lahira ahalin tauhidi wal ikhlas an fahimta in ta haka lamu wannan shine karshen magana da malami a gurguje yake cewa fihi masa'i akwai masa'i a cikin wannan bari na farko tafsirul ayat mun ji fassarar ayoyi tun daga ta suratul an'am ta suratul zumar ta suratul baqara suratul najmi suratul saba duk mun ji yanda Allah ya turo wannan sakon da ayoyin alqur'ani kuma an fassara su gurgurin iko matsala ta biyu sifatu shafa'a al-manfiya siffar ceton da Allah ya kore shi ne ceto ga 'yan shirka ga ma'abota shirka Allah ya kore ba za a cece su ba. A thalisa, siffatu shafa'a al-musbita akwai siffar ceton da Allah ya tabbatar ita ce ceto ga masu tauhidi da ikilasi. Sukan tabbas Allah ta'ala zai cece su zai ba da umarni a cece su. Al-rabi'a, matsala na hudu, zikiru shafa'atul kubra wa hiya maqam wa hiya al-maqam al-mahmud. ceto na gaba ɗaya babban ceto wanda har ma wanda ba musulmi ba za su ci alfarmar nan shi ne ceton da mazan Allah ya je ne ma'aunin Allah abu a hisabi an fahimta to na har kafirai ma ke sun ci alfarmar wannan ceto tunda ana tsaye an rasa gaba an rasa baya an ce wa an su guminsu ya taso wa an su ma har iya shallake suna iyo a cikin guminsu wa'ansu guminsu iya ma'alwanta wa'ansu giwa wa'ansu maɗauran wando wa'ansu guminsu ya taso har wuya sai ake tambayar mazala me wannan gumin sai ci zunubi zunubi ne ke zama wannan gumi wanda fi kowa zunubi a zahira to tun ana tsaye kafin a yi hisabi za a gumi ya shallake shi gaba daya ana fahimtar wannan to idan manzan Allah ya je ne ce to a yi hisabi to shine shafa'atul kubra wanda komai zai tsaya a tsaye da komai ya to a zo a zo a yi sani wanda shi ne shafa'atul kubra wanda mazan Allah zai nema wa duniya gaba ɗayanta wannan ceto sannan kuma mazan Allah shi ne da muƙamul mahamud dama shi ne ke ta idan an yi kiran sallah ku nema min wannan matsayin abun Allah Allah ya riƙorin bawa wani bawa daga cikin bayansa ina tsammanin ni ne haka mazan Allah shi ku roƙa min alwasila wal fadila yasa aka sunnanta duk lokacin da ladani ya kira sallah kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammad al-wasila wal fadila wa wa'asu maqamun mahmud alladhi wa'ata kullun kana wannan mazalaci duk wanda yake wannan duk bayan kira sallah to ni na ya alƙawarin zan ci shi lahira inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine maqamul mahmud wani matsayi a bin yabo a lahira sai mazalaki ce mu roƙa masa Allah ya zama shi ana fahimtar wannan alkhamisa matsala mai namba na biyar siffatu ma ya fa'aluhu sallallahu alaihi wasallam siffar irin abinda manzan Allah ya fara aikata annahu la yabda bi shafa'a da manzan Allah ya je ga Allah bi fara cewa Allah ga bukata ta tace tuba Allah ga bukata ta a'a manzan Allah bai fara da wannan ba bal yasjudu sai fara sujada an gane ko fa'iza azina lahu shafa'a a lokacin da Allah ya masa izin ya dago kuma sai neman alfarma kuma yanzu karatu ko yanzu ko kuma ina so na ji me me fahimta ga wani mala yace manzon Allah da yaje wajen Allah a ranar alkiyama da yaje bai fara cewa ga bukata ta bayan Allah an gane da kyau sai da ya fara yin sujjada sannan kuma daga baya sai ya faɗi bukatar ta to abinda nake so mu gane shi ne ko yanzu in kana da bukata abun Allah ba kai tsaye bukata za ka faɗa ba an gane karatu ka yabi Allah ka masa kirari in ma lokacin sallah ne kai sujjada ka yabe shi ka mai tasbihi sannan kuma da ka ce Allah ga bukata ta an bai janna amma ba ku Allah kaza kaza kaza ai ba da dabi'a ba اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كيو الله كراري irin wannan anta Allah anta al-ilah anta al-ghafurur rahim da sauran mabambantan kalmomin wannan kai be shi ka kiraranta shi sannan kuma ka ce da kace Allah ga bukata ta to haka manzon Allah yayi ya fadi sujada yayi bi Allah yayi bi Allah Allah da kansa ce dago tambayi duk abin da kake zuwa ana ganewa akwai azkar din da yawa da inda kana yin su ba ma sai kace Allah ban kaza ba Allah rabban da su kadai sun isa su yi determining ga abin da me kake bukata ruwan Allah ya daga cikin sa akwai istighfar idan ka lazumci istighfari musamman dab da ketuwan alfijir wallahi kar ma ka tsaya ka bata wa kanka lokaci Allah ban kaza Allah rabani da kaza duk abin da ya cancance ka Allah zai bashi duk kuma abin da baka so din Allah zai raba ka shi bayan wannan akwai yawan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yawan yi wa manzan Allah salati iya sa Allah ta'ala ya biya ma bukatar ka da wanda ka roƙa da wanda baka roƙa ba da wanda ka sai da wanda baka sani da kuma yawan karatun alkurani shi ma iya sa Allah ta'ala ya ga cin al'amari ai wani uku sun ishe uku eh eh uku a uku ya ishe ku a uku riki uku nan gaba sai mu ƙara wa wasu ana fahimta to wannan shine irin hikima da malai fito da ita ya ce manzan Allah bai fara roƙon Allah kai tsaye ba sai da ya sujjida ya bi Allah ya kiraranta shi sannan kuma daga baya faɗi bukatarsa matsala na shida man as'adan nas biha mun ji waye cikin mutane zai fara bauta da jeton manzan Allah shine man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wanda ya faɗi la ilaha illallah da ikilasi a zuciyarsa to shine zai fi samun ceton manzan Allah da wuri sallallahu alaihi wasallam asabi'a na bakwai annaha la takunu liman ashraka billah ceton ba za ta kasance ga mushrikai ba duk mushriki to ba zai amfani da ceton da za a yi a lahira ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ceton qur'ani ceton bayin Allah ceton kaza in dai sunansa ceto to mushriki ban da shi a lahira asamina na takwas bayanu haqiqatiha bayanin yanda ake yin ceton haqiqar yanda ake yin ceton shi ma Allah ya yi bayani a qur'ani subhanahu ta'ala. an bayyanta mun zo karshen babi da masayilinsa kuma ina ganin mun zo karshen darasin mu a yau insha Allah Allah ya taimake mu babin shafa'a gaba ɗaya ne shi a cikin kasar guda abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zunuban Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mana roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya samu dace da alkhairi mana rabon Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin Allah ta'ala kada ya bar mu da dabaran mu da wayon mana rabon Allah ta'ala ya mana arziki da cikawa da imani mana rabon Allah ta'ala ya shiga cikin tsarin mu kada ya bar mu da wayon mu da dabaran muna roƙon Allah ta'ala ya mana albarka a gidajenmu ya mana albarka a kasuwancinmu ya mana albarka a masallatayarmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana albarka a rayuwarmu gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka majinyatan mu Allah ka ba su lafiya mamatan mu Allah ta'ala ka ji kansu ka rahamta musu muna roƙon Allah ta'ala dukkan masu bukata da muke da ita gun Allah Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi da abin da muke tsoron faruwar sa Allah ya amintar da mu game da shi muna roƙon Allah ta'ala kuncin rayuwa da ake ciki akwai a wannan ƙasa Allah ya mana magani shi Allah ya kama na sauki Allah ya kama na sauki Allah ka sassauta mana wannan musiba a wannan ƙasa guraben da ake samun hasarar rayuka da fitina da kashe-kashe ya Allah kai dawamar zaman lafiya a guraben mu kuma ya Allah ta ka tsare mu ka tsare mana mutuncinmu da imaninmu da addininmu Allah mana roƙon ka taimake mu ka aga zaman muna roƙon Allah ta'ala wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ya biya bukatunsa na alkhairi Allah ya jika mahaifansa da namu Allah ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ya ƙara mai albarka cikin nemansa da namu Allah ta'ala ya bashi tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa da mu gaba daya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah bai da kowa gida lafiya ladan da ake samu irin wannan gurabe na karanta alqur'ani da hadisan manzon Allah Allah ya sa da rabon mu ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka ba mu kokarin aiki da abin da muke karanta اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله